an shiga cikin ana cikin bayani ko ina ne hmm? an taba an wai ɗara fattashi za a tashi? to bismillah rahman rahim wa ɗara fattashi bihi hissiya ne to au ne ne au ma'an walau hayaliyan wa aƙaliya ne wa minhu bil wahawi wa bil wujdani aw fihi ma ya talifil juz'ani wa wajhuhu mashtaraka fihi wa ja za fi haqiqatihi ma fi haqiqatayhi ma wa harija wasfan wa aqaliyin wa za wahida na fi hukumihi aw la kaza sai a kwana anan ko za a iya kaiwa wannan baitocin wa dara fat tashbih a koyaushe shi tashbihi yana da rukunai guda hudu rukunan nan nasa guda hudu shine mushabbahu wato abinda ake so a kamanta rukuni na farko kenan rukuni na biyu mushabbahu bihi abinda ake so a kamanta da shi wanda su wa'annan guda biyan ana kiransu ɗarafat tashbihi gefa biyu na tashbihi mushabbahu da mushabbahu bihi rukuni na uku ko shine adatu tashbihi kalmar da aka amfani da ita wajen tabbatar da tashbihi rukuni na hudu ko shine wajhu shabahi ta ina shi mushabbahu ya kama da mushabbahu bihi wanda wannan ake kira wajhu shabahi wannan su ne rukunan tashbihi guda hudu to waɗarafa tashbihi su gefen na tashbihi hissiyani wato da shi mushabbahu da mushabbahu bihi wani wakacin suna zuwa a matsayin hissiye me ma'anar hissiye su ne wanda ake kaiwa ga gano su da gaba ta fili wanda za a kai ga gano su da ɗaya daga cikin gabobin nan na fili ko gani da ake da ido ko ji da ake da kunne ko sheka da ake da hanci ko ɗanɗano da ake da harshe ko taɓawa da ake da hannu ko sauran gabobi ina misali kamar aka kamanta kunci da wardi a wajen jansa to kunci abu ne ai wanda ake gani da ido wardi abu ne shi ma wanda ake gani da ido shi yasa a nan ƙarfar tashbe da mushabahu bihi da abu ne wanda ake kaiwa ga gane su ta fuskar gabar ido ko kuma a kamanta murya wadda take rarrauna da rada cewa na yana magana kamar rada ma'ana muryarsa rarrauna ce to shi kuma wannan abu ne wanda ake kaiwa da ganowa da gabar da ake kira kunne ko kuma a kamanta kamshi na baki da cewa kamar ambar to shi wannan abu ne kamshi na baki abu ne wanda ake kaiwa ga jinsa da hanci hakanan kanshi na ambar abu ne wanda ake kaiwa da jinsa da hanci ko kuma a ce za a kamanta yawo na wanda ake so da giya dangane da daɗi ko gusar da hankalin wanda ya sha shi kuma wannan wato abu ne wanda ake kaiwa ga riskarsa da harshe zauƙi ne ɗanɗano ne ko kuma a kamanta fata mai laushi da cewa kamar alhariri ne a laushin a kamanta fata mai laushi da alhariri a wajen laushin shi kuma wani abu ne wanda ake kaiwa ga riskarsa da hannu to shi a nan duk guda biyar dinnan ɗarafar tashbe sun zo hissiya ne walau hayaliya ko da wanda sai dai zuciya ta kwatanta a zahiri ba a samunsa amma da a ce za a same shi a zahirin abu ne wanda za a kai ga riskarsa da gaba daga cikin gaɓoɓin nan guda biyar kamar misali faɗin wani mawaƙi da ya ce waka anna muhammarar shaƙiƙi iza ta sawwaba au ta sa'ad a alamu ya ƙotin nushirna a lari mahin min zabar jak kai ka ce furen shaƙiƙ sunan nau'i ne na fure wakacin da ya buɗe ko ya ɗaga sama kai ka ce tutoci ne na yaƙoƙi da aka buɗe su a jikin mashi na zabar jado to a nan tutoci na yaƙoƙi a ce an buɗe su a kan mashi ai babu su a haƙiƙa amma da a ce akwai su a haƙiƙa ido zai iya gani shi yasa wannan hayali ne amma dai a iya cewa hissi ne saboda an hada da wasu abubuwa ne wanda suke hissiye kamar tutar kamar yakutun kamar mashin kamar zabar jadu duk wannan abubuwa ne wanda suke mahasusai sai dai a hada su din bisa yadda aka faɗa abu ne wanda yake ba a samu ba ba mahasusi bane saboda ba a same shi ba ko kuma su zamo aƙaliya ne walau hayaliyin wa aƙaliya ne ko kuma su zamo a'a sai ta fuskar hankali ne ake kaiwa ga gano su kamar misali aka kamanta ilimi da rayuwa ilimi aka kamanta shi da rayuwa to ilimi ba abu ba ne wanda ake kaiwa da gano shi da ido ko da kunne ko da baki ko da hanci ko da hannu haka na ita ma rayuwa ba a kaiwa ga gano ta da wa'annan gaɓoɓin sai dai a iya gano alamominta da wa'annan gaɓoɓin sai dai a gano alamominta da wannan gaɓoɓin ki yasa ta yi ga mutum a gabanka amma saboda rayuwa ba ganinta ake ba ta yi an zare ran ba za ka sani ba ko da wanda suke masana kaga sai sun yi wasu gwaje-gwaje sun auna kaza sun auna kaza sannan za su iya tabbatar da cewa an zara ran wanda duk abin da suke aunawa alamomi ne kawai na rayuwa ba wai ita kanta rayuwar ba ba wai shi kansa ran suke aunawa ba ko shi yasa nan in an kamanta ilimi da rayuwa tashbihi ne wanda yake akali wa akaliya ne wa minhu bil wahami yana daga akali wanda sai ta fuskar zato za a kai ga gano shi ina misali kamar faɗin imrul qaisi da yake cewa aya katulu ni wal mashrafiyu muraji'in wa masnunatun zurqun ka an yabi a gawali yace yo mijin matan nan da yake ta wani huci wai zai kashe ni yaushe zai iya kashe ni ni da kullum inda duk zan kwanta da takobina kan sakale da mashina wanda yake mai tsini tsininsa kai ka ce fikar fatalwa to fatalwa ba abu bane wanda yake samun mai abu ne kawai wanda ake suranta shi a zato amma ba abu bane wanda yake samun mai balle har a ce an ga fatalwar balle har a ce an ga fikar tata shi yasa wannan da ya ce wa masnunatun zurqun kan yabi a gawalim wahaminin shi yasa yana cikin wanda yake akali a wa bil wujdani haka nan akwai wanda yake ake iya jinsa amma ba tare da ganinsa ba ko taɓa shi ko abin da ya kama da haka akwai wasu abubuwa a rayuwar ɗan adam wanda yakan kai ga gano su ko jin su amma ba ganin su yake ba ina misali kamar yunwa wa ya taba ganin yunwa sai dai dan adam ya ji yunwa ko ƙoshi ƙoshi wa ya taba ganin ƙoshin sai dai a ga alamar yunwa ko a ga alamar ƙoshi amma ba ita kanta yunwa ba ba ita kanta ba shi kansa ƙoshin ba haka nan farin ciki farin ciki abu ne wanda ɗan adam yake kaiwa ga riskarsa jinsa amma ba ganinsa ake ba ba kaiwa ake ga gano shi da wa'annan gaɓoɓin ba ba ganinsa ake da ido ba ba jinsa ake da kunna ba ba shekarsa ake da hanci ba ba ɗanɗanansa ake da harshe ba ba taɓa shi ake da hannu ba amma dai ana samu duk wanda yake cikin farin ciki ya sai yana farin ciki duk wanda yake cikin bakin ciki ya san yana cikin bacin rai ko shi yasa irin wannan shi ake kira wujdan haka nan kamar raɗaɗi raɗaɗi ba ganinsa ake ba ta yi ciwo yana yi bawa raɗaɗi ko wata gaba ta sa ta nema sa raɗaɗi amma dai ba ganin raɗaɗin ake ba da ana ganin sa da an ɗauke shi gaba ɗaya amma ba ganin sa ake ba to shi yasa shi ma abu ne wanda yake wujidani wujidani illa iyaka a nan a gane akwai daɗi wanda yake hissi akwai daɗi kuma wanda yake akali kamar yadda yake akwai raɗaɗi hissi akwai raɗaɗi akali akwai daɗi wanda ake kaiwa da jinsa da wata gaba amma dai ba ganinsa ake ba ba taɓa shi ake ba ba komai ba akwai kuma daɗi na akali hankali hankalin mutum ya zama ya kwanta ya zama wani lokacin mutum ya ji yana jin farin ciki a ransa yana jin daɗi yana jin annashuwa a rayuwa wannan akali kenan hakanan akwai raɗaɗi hissi ciwo ya zama misali a ce a idanka na ciwo ko kanka na ciwo kana ji akwai kuma raɗaɗi na zuci wanda duk gaɓoɓinka lafiya lau amma zuciyarka tana cikin wani tashin hankali raɗaɗi na zuci kenan shi yasa akwai wannan amma wanda yake shi na zuci na hankali to wannan ana ɗaukar samin al'akaliyat a sarrifa aw fihi ma ya taliful juz'ani wani wakacin tayu a sami tashbihi wanda yake a tashbihin nan mushabbahu aqaliyi ne amma mushabbahu hissiyi ne ko kuma a mushabbahu bihi hissiyi ne ko kuma ya zama mushabbahu bihi aqaliyi ne amma mushabbahu hissiyi ne ina misali kamar aka kamanta mutuwa da zakoki aka ce mutuwa kamar zaki ce to a nan mutuwa a ita ba abu bane wanda yake hissi amma zaki fa abu ne wanda yake hissi shi yasa nan an kamanta akali da hissi ko kuma aka kamanta kamshi da ɗabi'a mai daɗi kyakkyawar ɗabi'a to shi kamshi abu ne wanda ake kaiwa ga riskarsa da hanci shi yasa hisiyi ne ɗabi'a fa kyakkyawa ba riskarta ake da hanci ko ido ko abin nan ba a'a ɗabi'a kyakkyawa tana nan inda take sai dai a kai ga ganin alamominta idan da ɗabi'a kyakkyawa misalan abace wadda ake kaiwa da riskarta da ɗaya daga cikin wannan gaɓoɓin da wani ɗabi'unsa kyawawa an ƙwace masa ko wani mai ɗabi'u munana da an ƙoƙari an raba shi da su an ɗauke amma ba ganin su ake ba ba taɓa su ake ba ba hissiye ba ne shi yasa inda aka kamanta ƙamshi cewa da ɗabi'a mai daɗi to wannan ya an kamanta abin da yake hissiyi ne da abin da yake aƙali to wannan kenan wa mu kwana a nan wa wajuhu mashtaraka fihi nan dai an yi bayani akan guda biyu daga rukunan tashbihi shine mushabbahu da mushabbahu bihi da yadda sukan zo cewa wani wakacin sukan zo hissiyai wani wakacin sukan zo akaliyai wani wakacin sukan zo sun saba a ce ɗayansu akali ne ɗayansu kuma hissi ko to alhamdulillah sai mai sallah na akwai bambanci a shi hayali abu ne wanda yake an hada shi daga abubuwa wanda suke hissiye amma haduwar tasu a haka babu shi a hakika amma shi wahami daman abu ne gaba daya wanda an dora shi akan abin da ba hissiyi ba yanzu kamar a ce an magana akan ita fatalwa wa ya taba ganin fatalwa ai ba yana faɗa cewa abu uku babu suko babu fatalwa babu gaggafa babu aboki wanda za a ce hillul wafi ne algulu wal hillu wal anqa'u salisuha asma'u ashiya'a lam tujad wa lam takuni to kaga ka manta da wannan abu ne wanda yake wahami amma misali a ce tuta ce da aka yi ta ta alhariri aka sa a jikin dogon mashi to wannan da tuta da mashi duk abu ne wanda suke hissiye amma dai tuta ta alharirin da aka sa a mashi da ala shi ne ba a gani ba shi yasa ya zamo hayalu ne ya suranta haka yauwa shi yasa shi wani lokacin hayal zuciya ta kan sura amu wanda yake ta hada wasu abubuwa ne wanda yake akwai amma kuma yanda ta hada din ta kaddara shine ba haka ba wani lokacin kuma abu ne wanda daman gaba daya babu shi yau yanzu kamar ko da a wajen wasan kwaikwayo a ce a wasan kwaikwayo an sa da wani ya tsinci kuɗi to da mun tsinta kuɗi abu ne mai yiwuwa akwai kuɗin akwai tsintuwar amma ta yi kuɗin da za a sa ya tsinta abu ne wanda kamar a hakika bai afko haka ba amma dai akwai kuɗin kaga wannan za a ce abu ne wanda yake hayali to amma a ce a'a kamar an yi wani tsafi ko abin da ya kama da haka to kaga wannan ai wahamiyi ne ko yawa wannan wahamiyi ne an gina ne bisa abu wanda yake wahamiyi yawa alhamdulillah